أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa assalamu alaikum zan ce wanga garitar na talata talata ce ko? ta yi daidai da bakwai ga watan tara watan ramadana da wannan sabuwar shekara ta hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka koma shi madina shekara ce ta 1447 wanda ya yi mawafaka da zai zai 24 ga watan biyu na baturi na shekarar haihuwa da isa shekara 2026 gama da mai domin za mu ci gaba darasin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan masallaci na markaza ta shakshi aibe ladan allah shi kanshi allah gafar zamani bakin tashar bara darasin mana yau a cikin ramadana shi ne na bakwai insha allah a jeri daga sama zauwa nan darasi ne na 220 daidai kuma muna cikin sura mai albarka suratun nisa sura mai kula da haƙoƙin masu rauni kenan za mu tashi akan wannan aya wadda unwanin babar ya kamata a ce lalle adalcin musulunci bai takaita akan kiyaye haƙoƙi na musulmi kadai ba hakanan bai zan karkata zuwa ga zancen aƙida ne kadai ba a musulunci addini ne wanda yana tare da gaskiya koyaushe inda duk ta kasance da mace za ta faɗi magana wani malami ya faɗi magana sai ta zai ita ke da gaskiya to ita za a ba gaskiya a tarayyar musulunci kamar yadda umar nan kaɗa bai taɓa yin hudu ba wata mata ta tashi ta kawo aya ta nuna umar ko ya mance da wannan aya to hadisi ya inganta wannan kisa ta inganta cewa umar dan kaddaf sai ya ce to kenan abin da ta faɗi shine gaskiya to haka ake so in dai musulunci ne wanda duke da gaskiya a bashi gaskiya ta wanda shine muka rasa a yau ƙarshen duniya mashar'anta ta gurɓace abin da je mun dole magana akan wannan shine da dalilin haka Allah ta'ala ya yi magana da manzan shi sallallahu alaihi salama ya ce inna an zanna ilaikar kitaba bil haƙi da ta hakuma bayanan nasu inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما نعم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل ولا تجادل عن الذين يختانون أن أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا تقول ayoyi sun zunguri hatta hancin lauya abokan muke ce mun ko lauya an zunguri hanci idan ka ba mara gaskiya kariya a nan duniya to gobe kiyama wa zai ba shi kariya ya sake hita a kotun koli can ne kotun koli can ne kotun karshe can kuma ne ake gudun tabati to in ka ba shi kariya yau a nan duniya can wa za a ba shi kariya kai kan kawa zai hidda ka saboda haka kenan wannan ayoyin an zo inda ake magana daga yatsa da zungura ga alkalai da lauyoyi irin koma bayan da suke zauwa da ita dan wake ɗaya na ɓata gari za ka samu ko dai shari'a ta gama ka da mutanen da diyarsu budurwar shi ce ko ita ce ita budurwar ma za ta jawo fada ta kawo kara a matsayinka na kai za a kawo kara wurinka a kwamsiriya ce ko ko a'a a gidan juji ne ko ko a'a a gidan sarauta irin tamu da ake ce mata gargajiya ko mu ce asalinta da ta addini ce baturi ne mai da ta gargajiya to duka nan ana zumbura hancin ka ne kai da allah ba matsayin a zurinka a kawo kuka ka raba rigima to allah na kallon ka abinda za ka nan in ka kare mara gaskiya gobe kiyamawa zai ba shi kariya kai kuma kaka za kai tsakaninka da ubangiji za ka ce ma ubangiji a wannan rana kana da tacewa shi ne allah ta'ala ce ina an zanna ilaikar kitaba mu muka sabakan maka littafin alwallahu lil ahad wani littafi ne alkur'ani mai girma mu muka saukar da shi bil haqqi da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya maka saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka to mene na ciwa-ciwa kuma tun da littafin da gaskiya aka saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka litaha kuma bayanan nasu kuma an saukar da shi don ka ɗora hukunci da shi tsakanin mutane bima a rakalla da abin da Allah ya ganar da kai na hukunci a ciki wala ta kunna da ka'ini da kasima kakka zan mai ba da kariya game yaudara maha'inta masu cin amana maciya amana kakkazan kana ba su kariya kana goyon bayan su kana neman ka kare su kaga dalili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya take amana ne al'umma ta shi Allah ya san manzon shi bayyan haka saboda sai da ya zabe shi cikin halittu ne zababban halitta ne wastaghfirullah ka nemi gafara Allah inda Allah kana gafurar rahima ku diba ayoyin nan ana tare da duk inda aka zo sai an dauko sufa Allah tare da takidi ko a ce wa kana Allah ko a ce inna Allah ce ka sani Allah bai gafara ne mai ka in kuskure ya same ka to ka nemi gafara Allah wala tujadil aka sake cewa banda cewa wala takun laqa'ilina kasima sai aka sake cewa wala tujadil kada kai jayayya irin ta aboka kar ka ba da kariya irin ta aboka lauya anan da zai ya kata nuna amfusun game da wa'anda su ne suka ha'inci kawuninsu kenan ilimin lauya ba a hana ka a karanta amma sharɗi duk wanda za ka ƙoƙarin ba shi kariya sai ka tambaye shi kaji yana da gaskiya idan yana da gaskiya bai iya hidda kan shi ne saboda bakin shi yana da ɗabiri ko bai da fasahan magana ko kuma bai san dokokin shari'a ba ma to in ka tabbatar da shi ke da gaskiya in yi so sai ka kakari ka karba ka ce to zan baka kariya amma wanda dukkan bincika ka ji bai da gaskiya to in ka zo duk kariyar da za ka yi to abinda ayoyin ga za su faɗi to akan kawa zai faɗa kuma lahira fa ba ta da nisa tunda mutuwa gare ka kamar gobe ne ko kamar anjima to ko da ka mutu to kamar kiyama zai ta tashi wurinka dole da yadda za a yi kana cikin kamari to irin azabar da za a maka can bayan an tashi kiyama an yi hisabi to za ta ɗulatar da kanan cikin kamarin kayan kaji kamar yadda mutumin kirki daɗin aljanna ke fara tarda cikin kamari to kenan ko kai sako ga lauyoyi masu karatun lauya su san abin da suke yi wannan ayoyin a kan suke magana ku kai saƙo ga juji juju jujoji alƙalai nama na musulunci da jujoji alƙalai irin na tsarin baturi ku kai masu saƙo ga wanda ke sai kwashe girma da arziki da ubangiji shi gobe kiyama ba hana ba karanta wannan ilimin yana da kyau kuma wajibi ne ma a samu masu irin wannan ilimin cikin mutane amma kuma su amfani mutanen ba su zalunci mutanen ba sai ya ce inna Allah kana gafurar rahima Allah wala tujaril anil ladina yaktanuna anfusahum kakka saki kai jayayya dan ba da kariya ga wanda suka ha'inci kawunan su dan ka san inna Allah la yuhibbu man kana khawana athiman Allah bai kamna duk wani wanda ya kasance mai yawan cin amana ne mai yawan ha'inci ne duk wani wanda ya kasance mai zunubi Allah bai san shi kenan ana maka hannunka mai sanda sai ya ce su masu laifi ya saka kuna manan nasu suna son su koye ma mutane laifin da suke wala saka kuna manan Allah amma kuma ba su koye ma Allah tun da ba da za a yi shi su koye mai shi sun sai yana ganin su sanda suke laifin sun sai yana ganin su don ba su da salon da za su koye mai amma suna koye ma mutane ne amma ba su iya koye ma Allah saboda huwa ma'ahu yana tare da su inda duk suka kasance yana tare da su izi bayyitu na ma layar da amsar kauli a lokacin da suke kwana da tsara abinda Allah ba zai yarda da shi na magana ba kamar wannan ata magana irin abinda makaranto can baya gaban manzon Allah sallallahu alaihi ga abinda za su ce sannan in suka tahi gida da dare kuma ga abinda suke tsarawa irin dabi'a ta munafikai to duk mara gaskiya haka yake mara gaskiya da rana tare da jama'a yake a shiga masallaci da shi a yi sallah a yi komi a yi azumi tare amma cikin dare yana da abokan tsarin shi su na zaluntar sauran al'umma sai allah ya tashi tona mai asiri sai a yi kamu sai a kamo shi ashe yana cikin barayin da suka yi har gidan wani kuma shi makwabcin shi ko kuma shi yana arman ɗan dan uwa ne ko kuma shi yana ko shi dan dan uwan shi ne ko irin abin da ke faruwa a irin wannan zamani na sai Allah tuna su wa kana Allah bima ya'maluna mahida dan Allah mai mai kewayewa ne da ilimi game da abin da duk suke aikatawa sai ya sake kira nadab yace ha antum haula kai ku wa'anda lauyoyi da jujuji da a sauran alƙalai da nau'ukan duk masu shari'a jadalatum anhum fil hayatid dunya za ku yi jayayya don kare irin wa'anga masu laifin a rayuwar duniya to tambaya faman yi jadulun laha wa zai jayayya da allah anuhum sabar da su yau mai kiyama a ranar kiyama waccan shari'a ta gobe kiyama su a ne lauyoyinsu a ranar ma'ana kai kaje kai kare su gobe gaban allah ka shirya ka gani in kare kare su gaban allah gobe a ranar kiyama an manya kuna alaihim wakila koko in kai ba ka iya wane ne zai zama wakilinsu gobe ta wannan an kalubalanci lauya an kalubalanci juju an kalubalanci duk wani mutanen da ke da alhakin mutane su kai kara a kwato musu hakinsu kuma suka sake suka saba ayoyin gana nuna lahirar su ba ta da kyau kuma kawai lahirar sai ta zo ya kula ta'ala malam ibn kasiri ya ce Allah yana magana ne mukhadiban li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah na magana ne yana magana da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tamna tsakkuwa dan aya ta san ba dama aka ce mishi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi tabbas mu muka sabkan maka littafi da gaskiya ai huwa haqqun min Allah alqur'ani gaskiya ce daga Allah wa huwa yatadammanu al haqqa fi khabrihi wa talbihi shi alkur'ani ya kunshi gaskiya cikin labarin da yake badawa da cikin umarnin da yake badawa duk ya kunshi gaskiya bai umarni sai gaskiya bai bada labari sai gaskiya mun sami ka muka shi mu dauki lamu ta'lil yace li tahkuma bainan nas dan kai dore yin hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah nuna maka malam ibn kasir yace ihtajja bihi wannan jimlar hitajja bihi man zahaba min ulama al-usuli ila annahu kana sallallahu alaihi wasallam lahu an yahkum bil ijtihad bi hadhihi al-aya yace wanda daga cikin malaman usulul fiqh wanda suka tai akan cewa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi dama yayi hukunci da ijtihadi ya kalli wata aya ya gama ta da wata aya hiddo hukunci shi ma an ba shi wannan dama tunda an ce bima arakan la da abin da Allah ya nuna maka a cikin littafin ka karanta irin yadda akan karanta aya ce wannan aya a cikinta ana a fahimci hukunci kaza a fahimci hukunci kaza a fahimci hukunci kaza mai karanta littafin tafsirin kurdabi ya san da imam al-kurdabi na iya kawo aya ya ce a samu mas'ala kaza karkashin ko ya ce mas'ala goma ko abin da ke sama ga haka ko abin da ke kasa ga haka ya ce manzo Allah na da wannan dama kuma kawtan da Imam al-Qurtubi ma da da ita bare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa dan ta ne ban Allah abin tausayi yana son shi rawa shi taka rawa yadda yake so cikin Qur'anin amma ka annabi yi ko kun gane shi ne matsala ta zama abin tausayi kenan manzo Allah na da wannan dama lahu an yi hakuma bil ijtihad kenan da dama ya kunci da ijtihad bi hadhihi al-aya da hujja da yin wannan aya wannan aya na nuni haka wa bima thabata kuma ƙarin dalili na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama yayi hukunci da ijtihadi hadisin da yazo ya tabbata fi fi sahihain a cikin sahih bukhari da sahih muslim an ummu salmata daga ummu salama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami ajalabata jalabata khasanan bi babin hujrati sai ji sautin rigima ta tsakanin masu bashi a bakin kohashi fakar ji ilayim sai hito gari su bakar sai ce ala ku saurara inda ma na bashar ku sani ni mutum ne wa inda ma akadi bi nahwi min ma asma ina yin yanke hukunci ne da gwargwadon abin da naji ga wanda suka kawo shari'a kai in ka faɗi saurare ka wancan ya faɗi saurare to gwargwadon inda gaskiya ta bayyana ga yadda na ji haka nake yanke hukunci wala Allah za ta yi ahadukum an ya kona alhan da hujjata yi min bada wani cikin ku yi kaifin baki wanga da hujjar shi amma bai iya kare kai mara gaskiya ya yi shi kaifin baki ya yi shi kawo wasu dalilai da za a goya mai baya a ce shi ke da gaskiya to in na samu irin haka na ba wani gaskiya ba a lahu na yanke shari'a na ce shi ke da gaskiya to ku sani fa man qadaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda na yanke shari'a na bashi haƙƙin wani musulmi to shi kuma ya san ba haƙƙin shi bane ƙarya yake dadin baki ne yayi to ku sani fa inna ma hiya qid'atun minan nar wani yanki ne na wuta na bashi ni ba tare da na san shi ne mara gaskiya ba fal yahmilha ko da ya dauki wannan abin da yanke shari'a na bashi wanda shi bai da gaskiya ya sani amma ni ban san bai da gaskiya ba kai hin bakin shi yasa na bashi to ko dai ya dauki abin auliyaz auliya zarha ko ya barta me ne dalilin dar bai raku ya zarha lamu lamu al'amr ne wannan yadda wanga yake balli ya hamilha to shi ma li ya zarha saboda li yimfik zu sa'atin min sa'ati irin wannan lamu ne lamu lamu kenan ko dai ya dauki abin ya tahi ko dai ya bar shi to shi dai ya ji kenan hadisin na nuna mun na daidai manzo Allah ba kai tsaye san gaibi ba sallallahu alaihi wasallam haka hadisi ke bayyana daga cikin hadisan da ke bayyana haka hadisin na nuna mun cewa sai an saurare masu shari'a kowa yayi magana ba shi dama hadisin na nuna ko kana da gaskiya sai ka tashi tsaye na kariyar gaskiyarka in baka tashi tsaye mara gaskiya fa wanda yake son sai ya shiga cikin dukiyarka ko ya sai ya shiga cikin haƙƙinka to liƙewa faza shi shi yana can yana tattalin yadda za a yi sai ya kada ka to sai ka tashi sai kai ma karka ce wai tunda dai ina da gaskiya ni uhu ai ba kai ma yadda yake har da zance cikin dare kai ma haka zaka zo kana har da zance ko da za a ce mini kaza kaza zance ko da za a ce mini kaza kaza zance ko shi fa yana can yana har da ci haka ga dabarar da zani in kada shi yana neman ma masu kama mai to kai ma sai ka tashi tsaye ga haka Allah ta fike mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dan yana nuna cewa ya iya ijtihadi wajen sauraron mutane sai ya ji maganar da ba ta gaske bace daga bakin wani sai ya zata gaske ne kaga in yi yanke hukunci sai abin ya zamba haka ba kaga ijtihadi ne yayi inda wahayi ne kai tsaye daga Allah ba za a samu wannan kuran ba kace to wanga hadisin shi ma hujja ne na an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya iya ijtihadi to malam bai kawo wani hadisi ba wanda shi ma a iya hujja da shi wanda malamai na hujja da shi malaman usulul fiqh akan cewa hujja ne ayin hukunci da kiyasi hadisin wanda aka haifa mai yaro baki shi ga shi balarabe amma matar ta haifi baki sai yi masu ya ce shi yana ganin shi dan shi ne kau shi ga shi fari a haifa mai ɗa baki wanda aka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karanta hadisin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da raƙumma sai ya ce yana da raƙumma wajen irin kala gare su ya faɗi kala sai aka ce to ba su taɓa haifa wani ɗa mai kala kaza ba ce an taɓa yi ya ce to kana ganin ta wace hanya ya hito da wannan kala alhali garken naka duk ga launin su yadda yake ya ce za ta yi wata jijiya ce can wurin halittar shi ya ce to ai ɗan naka shi ma sai zama wata jijiya ce idan ɗan raƙumin ya gado wani kaka ne wajen dubu da ya wuce ko ɗari da ya wuce kai ma ɗanka na iya gado wani kaka daga cikin kakanni har zuwa dubu yana dama ya gado wani ya gado shi ko can wajen uwa ko nan wajen kakai uwa kakanni ne zube sun tahi baka san iya kaso ire-iren duk wanda ba gidan sarauta suke inda ake rubutu ba ba zai iya kirka kaka biyar jere ba ko ka ce ba zai iya kirka kaka goma ba idan uwa ta yi kirka kaka goma idan uba zai kirka kaka goma ba zai kirka ba mamaki kana kallon ku ba ɗan ƙabila kaza ba ne alhali kakakka ta uku ko ta goma ta wannan ƙabila ce ko mun gane abin yadda yake ko kuma shi kan shi kakan na tahiya ne ake ana rikida yau yau ƙabila ta koma katsina gobe ta koma gobra jibi ta koma hillani ta koma bugaji kamar kaka za a yin haka mutane na tahiya hatta warga tsaga daga gana yi wani kawai sai a zo a mishi tawabi da an mishi tawabi shi kuma sai tashi ci gaba da yi mai ɗayan shi wannan tawaba kaga ya haitar da gidansu ya koma wani gida ana tsagawa bi wajen ana haihuwa ana mutuwa ana haihuwa ana mutuwa sai a yi jibji wani san jibji mu jibji ake ta ya haihuwa sai an kashe jibji ma an yadda wa nuna mutuwa ba a san shi in dai dan ana san shi take kashe to ba a san shi to sannan kuma in ta taho sai a mai tsaga nan katsananci nan gobarci to in ta taho sai ta riba ce to dan gidan ne kawai wai ko ba su yi magana ba haka nan ne suke ne to in tana ganin kenan ba dan gidan bane to tana shakka ba za ta dauke shi wai dabaru ne to wannan wabin da ake in dai har ya zan wabin ba a yi nan kaza nan ka in dai kana ba gobiri aka maida ka baka tsini ko kana baka tsini aka maida ka ba gobiri ko aka maka yalba ke irin ta abin nan ta tagamawa to da ka girma ka ci gaba da mahajiyanka kaga ka haitar ga gobira ko ka haitar ga tsina ka koma ba ta gami kawai sai ku can jikokin jikokin sai ta jamu ta gama ne amma ba san asali ba ko kun gane abin yadda yake da saboda haka kenan ɗa yana iya ɗauko wani kaka sama ga gidansu ko duk farfaru ne shi hito baki ko gidansu don za a ganin su isa shi ne dogaye masu alamun ƙari ga ya hito wani ɗantin kirkir haka a yi ta mamakin to ya ne aka yi wani kaka ne can wanda har babansa bai san da shi shi ne zai gada to shi ne sai maza Allah mai wannan hujja ya ce to wannan hadisin shi ma yana nuna a iya hukunci da kiyasi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan auna ne aunawa ne da abin da ke faruwa ga dabobi yayi fatawa ga wannan mutum kuma ya gamsar da shi hadisin da cikin sahih bukhari da sahih muslim sai wa qawluhu ta'ala fadan Allah ta'ala da ya ce ya staka funa minan nasi wala staka funa minan Allah suna ɓoye ma mutane abin da suke aikatawa in yi sata bai san a san shi yayi ta yana kai kayan ya aje wani wuri ya danganta da irin satar ya ɓoye su wani wuri sai an ɗauki lokaci ne sannan ya ɗauke sai kai su inda zai sai da su kaga ya ɓoye ma mutane yalla ma da shi za a biyar sau da sauransu amma wala sakabuna min Allah ba su yi goyi ma Allah saboda huwa ma'ahum izi bai tuna ma lahar damar da tun sai da suke tattauna na tsarin yadda za su sata Allah na tare da su bi ilmihi wa ru'yatihi wa sam'i yana tare da su kenan da jin shi da ganin shi da ilimin shi mala yace haza inkarin alal munafiqina nan ana ma munafikai inkari ne fi kaunihim yastakafuna bi qaba'ihim sanda suke koyan mugun aikin su munan nasu su koyi mutane mutane ba za su sani ba suna wannan duk wani barawo da ka sani da duk wani dan huci da makami da duk wani mugu to ka sani shi ko ba zai bayyana a sani ba sai dai abin ya bayyana dole irin a ce rana ta ɓaci li'alla yunkiru alaihim suna koyo don ka a musu inkari a ce habawa ne kai za ka yi haka kai za ka zan cikin masu yin haka wai jahiruna wai jahiruna Allah biha amma dole su bayyana ma Allah aikin su saboda ba su iya boye mu da suna da hanyar da za su boye mu Allah sai su boye mu amma shi tunda alimin bima fi sudur ne wanda abin da ke cikin zuciya ma ya sani to ya za ya boye mishi li'annahu muttali saboda shi Allah masani ne mai leƙo ne ala sara'irihim mai ganin abin da ke boye ne abin da suke boyewa ne wa alimin bi mafi da ma'irihim masani ne ga abin da ke cikin zukatansu wani haza kala don haka ne ya ce wa huwa ma'ahu shi fa Allah yana tare da su izai bai tuna ma layar da aminar kawai sadda suke mugun tsarin nasu duk yana tare da su sa'an wa kana Allah bima ya'maluna mahida Allah kuma ya kasance ya kewaye komi na abin da suke aikata ya san komi ciki tahdidin wannan tsoratarwa ce da gare su wa wa'idin kuma alkawali ne na azaba da tona musu asiri gobe kiyama kenan nan sai an dauko min magana da Imam al-Qurtubi ya kawo in ka je karanta Imam al-Qurtubi tafsirin shi karkashin wannan aya sai ce wannan da yace huwa ma'ahu al-Qurtubi al-Maliki Imam al-Qurtubi malikiya ne kuma bisa malikiya yi tafsirin shi da dai kowace mazhaba yana ambato shi dan malikiya ne malikawa ban dade bana nake karanta wani littafi da ke magana maliku da almajiran shi sun barranta daga asha'ira su ba aqida asha'ira suke ba dan lika masa aqida ce yake ba ta ce aqida suke akwai wani da ake cewa bashir al-marisi wanda yake shi dan jahamiya ne sun yi manazara sun hada sun yi makabala shi da wani to kurtubi sai ya kawo wannan makabala sun yi ta ne akan ma yakunu min najawa talatin illa huwa rabi'u wala kamsatin illa zuwa ƙarshe to lokacin shi wannan bishir marisi dan jahamiya sai ce Allah huwa bi zatihi fi kulli makan Allah da zatin shi yake cikin kowane wuri sai mai jayyar da shi yake mishi huwa fi kalan suwataka yanzu zaman da muke nan yana nan cikin hullaka wa fi hashawaka kuma yana nan cikin cikin ka wa fi jawfa himaraka kuma yana nan cikin cikin jakinka imam al-qurtubi ya kawo wannan karkashin wannan wannan ayar kuma imam al-qurtubi ya nuna wannan ma'iyya din wa huwa ma'ahum izai bai tuna ma la da da kauli imam al-qurtubi al-maliki sai ce wa huwa ma'ahum ay bil ilmi war ru'ya was sami yana tare da su ne da ilimin shi da ganin shi da jin shi yace hada qaulun ahlus sunna wannan shi an magana ahlus sunna ji imam al-qurtubi yace wa qalat jahmiyya wal qadariyya wal mu'tazila ce wannan mazhabobi guda uku na jahamiya da kadariya da mutazila su suka ce huwa bi kullum makana Allah kowane wuri yana amma ahli sunna ba su yaka haka idan Allah da zatin shi kowane wuri yana nan da zatin shi to ai ya ita daga ahad ba za a karanta ta qur'an Allah ahad saboda kenan yanzu yayi ta'addud tunda da zatin shi yake ko ina to mazhaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mazhaba alqur'ani mai girma mazhaba ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazhaba ta wanda suka biyo ba su tabi'ai mazhaba ta sai Imam Malik mazhabobin nan guda hudu mazhaba su ita ce Allah ɗaya ne da ilimin shi ne yake ko ina haka mai risala ya kawo shi ma mai risala cikin mukaddimar risala haka ya kawo babu mata duk bai da arsina kenan Allah ba ya ta'addadi Allah ɗaya ne matan manzan Allah sallallahu Zainab tsohon matan Zainab bin Harisa abinda take ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam alfahari da shi cikin sahih bukhari babu wa kana arshuhu alal ma baban aya mai cewa wa kana arshuhu alal ma cikin kitabut tauhid take ce musu ku ne waliyan ku suka daura auren ku nan bisa bayan kasa inni Allah bisan samai bakwai karman aure na da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace falan ma kaza zainab فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين عرج في أزواج أدعيائهم ya ishe kama adarama ka biya ka ji arman arman da babu ka- babu warin bida a cikin shi daga saman sammai bakwai Allah ya ce zawwaje naka mun dalma maka armi da ita to tatta ta yi wannan magana sa Aisha na nan tana jin ita wata ce a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bata mai da martani ba ta ce ba haka ne ba to ita ma Aisha an rawaito gare ta Allah saman sammai bakwai ki shi yasa a- akwai wasu darussa da nayi ina ga ko guda tara ko guda takwas na mance akan alqur'ani ya tabbatar da Allah na sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Allah na sama aqidin annaba da an bi su a hadisai da ayoyi duk suna tabbatar da Allah sama yake aka taho haka su maluku aka taho haka tabi'ai aka taho haka dariƙoƙi irin dariƙar ƙadiriya abdulkadir jainani littafin ibn ya tabbatar da Allah sama yake to dukkan dukkan dariƙon nan da sai da muka bi su a waƙe-waƙen larabawa sun tabbatar da Allah sama yake irin wannan a kashe a daji akai to saboda haka kenan in ka ji mutum na magana shi kawai ka bar shi dai mutum na da aƙidar cewa shi ya gano Allah to shi ne ba zai yarda a ce Allah sama yake tunda yanzu in ya yarda sama yake in ya ce ya gano shi to wa za a yarda ya ce to Allah da sama yake ka ce ka gano shi to za ka ji irin wannan mutumin ne zai cewa ai annabi Musa ma da bai ga Allah ba matsayin shi bai kai bane to kaga wanda ke da aqidar cewa wani mutum da ba annabi ba ya annabi to kai ina kai ina shi hanyar shi daban taka daban hanyar shi daban taka daban to wannan ke kwana kwanan ga nake jin wani malami yana ambaton wasan da yake girmama ya ce sun hi ulul annabawa ulul azami abin mamaki ka tsaya to amma abin da yasa ba za ka tsaya mamaki ba kuma yau yau ma sai na je yana cewa cewa amin cikin sallah bid'a ne to kaga idan mutum hanyar shi daban kai taka daban to kai dai rike taka shi fa ba kai mai dushi kenan sai faɗin Allah ta'ala sun maƙala ta'ala ha antum ha'ulai kai kuwa an ga masu shari'ar ƙarya masu kariyar ƙarya yan aboka yan lauya jadalatum anhum fil hayati dunya kun yi jayayyar kariyar marasa gaskiya nan cikin duniya faman yajadilallaha anhum yawmal qiyama wa zai jayayya da Allah ya ba su kariya a ranar kiyama wannan harshen gaskiya gobe sai an sake shari'a an manya kuna alaihim wakila wane ne zai zan wakilin su gobe ko kawo amsa al'aya ya ce ai abinda ake ni har ya ce an na haɓula in tasirufin duniya bi ma abadau wannan sun nemi taimakon su tsira a shari'a ko kuma su kada wani a shari'a su mai da abin wani nasu a nan duniya da abin da suka bayyana wanda alkali zai ɗauka su ne ke da gaskiya au abdalahum inda al ko kuma wanda suka sa wakilinsu ya bayyana shi abin ya bayyana a wurin alƙalai hukamu alƙalai ke allazi ne ya hakumu da zahiri wanda su zahiri da sun kunci da shi abinda suka shiga bakin wanda suka zo da shari'a masu jayayya to wanda suka ji magana shi ita ke da rinjaye ita ce suke dauka wani muta'abbadu na bizalika su wannan ne za su tai akan shi fa ma za ya kunu sani'ihim to wa'an ga mutane menene zai kasance abinda za su aikata yau mai kiyama da ranar kiyama ran nan bayyana da lillahi ta'ala ran nan gaba ga Allah ta'ala wanda innan duniya alƙalin duniya ko juju ko alƙali na mana musulunci tunda shi bai san gaibi ba to an zo gaban Allah ran nan shi wanda ya san gaibi wanda in ka faɗi ƙarya ya san ƙarya kai ya san wancan shi ya faɗi gaskiya kafin ku zo ma ya san yana jiran ku ne to ran nan kakane za kai dukiyar da ka ci da wannan kariya kai lauya to ka ci wuta fa annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa duk naman da ya ciru domin cin haram annaru auladan fannar auladan duk naman da ya cira daga haram haram ce aka ci ya ciru to wannan naman wuta ta dace da shi hadisi kuma ingantacce to dan kai lauya ka ji abin yadda yake kamar gani an ba kudi ka ji daɗi kuma an yi kayi to ka sani allah na jiran ka duk wani tsananin da kake son ka kore don samun wannan kudin za ka tarbi tsananin da ya yi wannan wanda can babu hanci babu can hanci babu beli allazi ya alama sirra wa aka ba ya za ka yi gaban allah ran nan wanda ya san abin da ke boye da wanda ya zama boye ni ba ya alama sirra ya san sirri abin da ke boye kenan ko wa aka fada abin da ya yi boyewa ya yi sirri boyewa di ya sani to shi ya za ku yi da shi ka san dai kotun lahira ita shi zama a ce mata kotun koli ran da ran nan mai gaskiya sai an san shi saboda allah bai bukatar cin hanci bai bukatar komi ga mutane nan duniya an cin hanci ke sa a ba wani rashin gaskiya shi kuma shi ke da gaskiya a ba wani gaskiya shi ko bai da gaskiya don bukatar wani abu in ma dai daraja kake so ga wancan ko wani abu kake so wajen shi ko diyar shi kake so ko diyar dan wani kake so ko kuma wakil waliyin kare na almin almi gaza kaza duk koma menene dalili to nan duniya ne wannan abin zai sa a ba wani rashin gaskiya amma wurin Allah Allah bai da bukata ga kowa saboda haka shi ba dan kowa bane kuma ba uban kowa bane shi bai da da cikin mu bale ya ce to dan shi ne wanga bare ya goya sannan bai da uba cikin mu bale ya ce sauka kama mutane babu shi mahalaccin mu ne mahalicin mu ne yanzu za ka kwatanta da wanda ya kera wa gasar bile to sai ka ɗauka cewa shi kira da ya duka cikin cikin ilimin da Allah ba shi ne cikin halittar da Allah ba shi ne duka yi duka halittar ba ta shi bace ilimin ba ta shi bane tsinkayen ba na shi bane Allah ya wuce amma ka san wanda ya kera wa gasar bile ya ga dama in yi haka ya haka ce kai bar ma ya jefa tabta ya iya jefa wa za a ci haka da jefa to idan wanda ya kera wa gasar bile kayan aikin ba na shi bane abinda aka yi karfan da komi kayan Allah ne ba wani abu ɗaya daga ciki wanda ke kayan ne samun kayan Allah ne ya halhaɗa ya yi ta kuma tun da ya sayi da kuɗin shi ya yi kaza sai gaci ya kai yanzu kawai bari jefa ta wuta ma ba ka ba sai mai fada ba mai mai fada to shi ko Allah komin shi shi yasa ke ciya shi ke da mallakar samai da kasai da abin da ke tsakanin su babu sosai tsakanin shi da wani bale ya ce in zai kaza da su wancan abokin tarayya ce a ni ban yarda ba irin abin nan da abin da majalisar ɗinkin duniya ke yin hanci suwa da sun yarda kaza sai a ce suwa da safa kujerar naki to Allah baya da wanda zai hau mai kujerar naki ya ce ban yarda kai kaza ba sabar kayan duka nashi to kenan wannan ayoyi sako ne zuwa ga yan uwanmu lauyoyi zuwa ga yan uwanmu jujoji cewa ran nan ranar za a zo gaban wanda ya san sirri ya san abin da ke koye da abin da ya ke koyuwa wa zai kasu wa man zallazi ya tawakkalu lahum wane ne zai zame musu wakili yau mai izin a ranar yau mai kiyamata ranar kiyama fi tarwiji da'awamu wanda zai gaskata su da'awar da suke da'awar da kaka yi na kwaci haƙin wani a baka kai ke da gaskiya gona da kuke shari'a taka ce ko dabba da kuke shari'a taka ce ko kaza to ran nan wane ne zai zo ya zama lauyanka gaban Allah ya faɗi wani abin da Allah ba zai san gaskiya abin ba har a sake baka gaskiya har ka tsira har yau wancan mutum zai shi ka bashi shin gaskiya ya wuta wane ne zai muka wanga tsayuwa ai la ahada yawma izin babu wani a ran nan ya kula da wakilin wanda zai iya zama wakilin sa ba wanda zai iya musu lauya ran kowa ta karshe ki ranar da annabawa ma na cewa sallim sallim Allah ka tsiratar da mu ka tsiratar takan su nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake to wane ne zai hito ya ce ka ni ne lauya shugaban lauyoyi a ƙasar Nijar ni ne kaza wane ne sai haka ranar Allah ce liman da mulkul yau ko sarakuna ba su da ikon magana ya ce wane ne yau mai sarauta wake da mulki yau duka da wanda ya taɓa mulki na ƙasa wanda ke da sarakunan karkashin shi gwantanni da kowa ba zai magana ba sannan su sarakunan da gwantannin sarakuna da duk mai wani mai wakayyanka da wanda ba mai magana sai ce lillahi wahidul kaha Allah shi ke da mulki shi ne wahid daya kuma alkahar mai rinjaye shi ne daya mai rinjaye to wannan ranar da sadda aka ce shari'a ta kullu to da kai da za a shari'ar da kai da su da za su shari'a kowane ya shiga taitaye shi saboda shari'a sai an sake sai an sake to in kawo aka yi rishin gaskiya da sake ta ba za ta daɗi ba wanda dai ya rishin gaskiya dole nan zai kumyata to wannan wannan aya ta gane yanzu abin da ke gabanmu yanzu Allah ta'ala sai ambaci duk wanda ya tuba zuwa gare shi Allah zai karɓi tubar shi kowane irin zunubi ne inda ya tuba kai sai dai wanda ya taba haƙƙin wani wannan ka taba haƙƙin wani to wannan sai ka nemi wancan shi ma ya yi haifa irin yadda na ce muku imam nawawi ya yi babu na tuba ƙarƙashin babin tuba ya kawo sharuɗa wanda in tsakaninka da allah ne laihi yake to shi kenan in ka tuba kai tsaye in allah ya ga tuba ka da gaskiya ce dare dai ya yahi maka amma in akwai haƙƙin wani to ka mai da mai haƙƙin shi saboda mu yan adam masu bukata ne shi ko allah bai da bukatar komi akwai wanda kazahi ne za ka mashi kowane irin nau'in kazahi ko ka aza mai kazahin sata ko ka aza mai kazahin zina ko ka aza mai kamar wata karya wadda zai taɓa mutuncin shi ka ambaci wani abu zai taɓa mutuncin shi to sai haka ne ya yahi kuma neman ya yahi muka ɗin nan sai ka bi mutanen da ka san ka ga wannan magana ka ce lokaci kaza na ce kaza bisa gawa ne a hakikanin gaskiya ba gaskiya ba ne na faɗe ta ne don neman biyan bukata kaza ko kaza ko kaza yanzu kuma na gaba na fata in ji ma Allah da wannan laihin nake fata a yahi mini ku da na gaya ma ku yahi shi ma nake fata ya yahi za ta yi lokacin za ka tuba shi yadda ya ma mutu bale ma ka neme shi ka ce ya yahi ma amma in kai yi kuwa yadda kai ya da zancen mutane kai yi kuwa ka kare ta kanka to shi kenan sharɗan tuba sun cika mun gane ko mutane na nan ka kokarin bata sunan mutane suke sai ga bisa abin nan internet din ga kawai sai ga an aza wani mutum an shirga mai karya an sa hoton wani mutum an shirga mai karya haka ake ta yi to su wa'anda har kassa su ma suka tsoba bakin su cikin abin ba san karya kake ba su ma ka zalunce su saboda wani mutum bai fatan ya furta magana ta karya ga baki to amma wanga lokacin na wanga wazar din da internet din za a ga wani abu kai zan gaskiya ne yanzu ma ne da aka ɗora gano cewa kwamfuta na tsara abubuwa shi ne haza a ganin in ma ka kawo bakin wani ka gama da bakin wata mace ya sabbance ta mutane ba za su yarda ba da tsayan bincika an gani ba abin da ba a shirya ko kawai a yi sanarwar wani mutum ya mutu kuma bai mutu da duk abin da ake yi ba abin da ba a yi to kai wannan sai ka sake hawan intanet din ka ce to lokaci kaza na ce kaza gaba na bata ma wani suna kuma da na gaya ma hakko ɗauka gaskiya ne don kun yarda da ni da ku sani lokacin ba gaskiya na faɗi ba saboda ka za ka za wannan ita ke tseratar da kai amma ba wai ka ce ka ɗauki tarsi ke ta ita ke fari ba allah na tuba abin nan ma wani lokaci kaza shi kuma sunan shi na nan a ɓace ku lura tun a ce tabi'ai shekara dubu da ta wuce duk mutumin da malamai suka riga suka jehe shi da cewa kazzabin ne har rana irin ta yau inda akwai cikin sinadin hadisi hadisin ba a aiki da shi a rana irin ta yau shekara dubu da wani kaga idan wani mutum ne ya soke shi da abin ba gaskiya ba ai kaga na ya bata mai suna na abada kuma ba yanzu ba har sai kiyama ta tashi malaman hadisi ba za su aiki da hadisin da wannan mutumin ya shigo cikin isnadin a ce haddasa ne haddasa nawa ne ambace shi za su aje shi a ce fihi kazzabu cikin shi akwai mutum kazzabu hadisin da ake ce maudu'i na ƙarya ke to kenan yi ma mutum kazahi da zai sa duniya ta ɗauke shi abin wurgarwa ta ba ƙarmin lahi ba shi tamkakka kashe shi ba kenan yana biyar kaki ƴaƴan shi ma na biyar kaki kowa na shi ma suna biyar kaki to kenan misali wajen laihin ka zan ciki akwai haƙƙin wani ke to shine nan sai Allah ya ce wa man ya'mal su'an malan alaramma wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima wa man yaksib ithman fa إنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما wa man ya'mal su'an ومن يعمل ya ishe ka ya yi fasara ce zan ta gundarin wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata aikin sabo aw ya zalim nafsahu ko ya zalunci kanshi duk da yayi aikin sabon kenan summa yastaghfirullah sannan yayi nadama yazo ya nemi gafara Allah yajidillaha gafurar rahima zai samu Allah mai gafara mai jin kai wa man yakasib ithman wanda duk ya kirdade ko ya ko ya iktisabi ya nemi aikata aikin sabo fa inna ma yakasibu ala nafsi Duk wanda ya aikata aikin sabo to ya aikata shi ne dan kanshi ma'ana zunubin kanshi zai tsayawa dan shi bai gadan zunubin diyan shi ba ta gadan zunubin dangin shi ba su gadan zunubin ya wannan zunubi kanshi zai tsayawa yayi shi ne dan kai wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ko mai hikima saboda haka sai daga cikin hikimar shi ba a gadon zunubi duk wanda ka ji sa'an nan yan izala Allah saka musu da alheri abinda nake tunawa gabanin yan izala su fara wa'azi sai a ce wai in ka je makka akwai mutane biyu sun azkan suka kaba suna kuka wai Allah ne ya kiyaye ma kabilar kakannin kakannin wannan kuka da suke kuka ne na suna da laihi ga Allah kakannin sai yi zanubi an ce dukkan kabila ta su ba a yahe musu wagga magana duk wani wanda ya kai shekaru na san da ita banda yan yara an shekara 20 ko da ko da ko da ko mun gane to abinda ba ya da aya ba ya da hadisi ba ya da wata magana ta magabata haka nan kawai kaga mutane na kukan sa na tsoron Allah kawai sai shi ɗaya shirya wata magana kuma ta gama duniya mu dai nan wajajen mu nan dai garin marar na sana wannan magana to ba gaskiya ba ne ba a gadon zunubi Allah ce wala ta zirwa zirta mu zira ukura ba a gadon zunubi mu alumma annan muhammad sallallahu alaihi babu gadon zunubi in da ya laihi shi ya laihi mu ba ya laihi mu gadon dukiya ake ba da zunubi wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani mai hikima wa man yakasib khadi'atan duk wanda ya aikata wani kuskure au isman ko wani zunubi thumma yarmi bihi bari'an sannan kawai sai jehi wani da shi shi ba shi bane wani ne ya shi ya kurma sata amma sai ya dubara ya jefa wani cikin abu don a ce shi ne so da yawa ake ma wani hukuncin kisa ba shi ya yi laihin kisa ba di ba a kasashe makwabta ya ji kasa ambatan suna bai da kyau a kasashe makwabta za a kamo wa'anda aka ma hukuncin kisa ka zo kana wucewa za a tarda ka ko kuma cikin gidan kasan za a rarrama wani a sanya mai abin rihe idan da aka musu a taho da shi a jiya a kashe shi a matsayin adadin su kaza a kashe shi ka guda daga cikin su ba wancan bane shi in ya so ya san kasar da zai ta yara kaga da yawan ga an zalunce shi an cuce shi an gama kai an cuce shi an dauki jini ne a ta a halbe shi cikin wa'anda aka ma hukuncin kasi shi kun bai ji bai gani ba yadda shi yalla ma akwai a ce yasa ta ko yalla ma a'a hular wani ce yasa ta amma shi gashi ya zan cikin masu hukuncin kisa an sa shi ciki kaga wanda ya aikata wanga abin yana daidai da irin lauyoyin can da baka yi magana da su a dauki wanda shi ba shi ke laifi ba a za mai laifi to shi ne aka ce duk wanda ya yi mugun aiki amma kuma sai ya jehi wani da shi ba shi ba ne wancan ne hukunci ya hawata to mai allah ya ce sai ya ce faƙadihi ta bala bautan nan ita mambina yanzu ya sake ɗaukar wani kiran ƙarya da wani irin zunubi kuma mabayyani sai aka wayoyi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na akwai wata kissa cikin kissoshin akwai abin da bai inganta ba akwai abin da ya inganta da sauran tafsirai sai irin sai ibn kasir ba yake zanje kurdabi wannan tafsirin kurdabi tafsirin zadil masir na ibn jawzi ire-irensu da duk wannan irin fatawar kadin na shaukani da duk wannan tafsirai wanda ke tafsirin qur'ani bil hadith ko tafsirin qur'ani da aqwalin sahaba wanda take kawo wannan to zaka ga wannan kisa za ga abin da ya tabbata da abin da bai tabbata wani sun yi laifi sun yi sata sun nemi su azama wani ita da ba shi ba da salo irin na mai sanya azama wani laifi shi ya goci suka so su saman zan Allah yi kunci akan wancan sai Allah ya ce wala la fadlillahi alayka wa rahmatuhu in ba dan da Allah ma falala ba falalar shi da yayi gare ka da rahmatai lahammar da'ifatan minhum wani bangare cikin wa'anga mutane sun yi niyya an yi dilluka su batar da kai daga hanyar Allah ka aikata abin da ba shi ne hanyar Allah ba wa ma yadillu ne illa an fusan ba su iya batar da kowa sai kansu wa ma yadillu na kamin shai ba su iya cutar da kai da wani abu saboda Allah na kallo wa anzalallahu alaikal kitaba Allah ya sabka maka wannan littafi na alqur'ani kun ga can farko mun sabkan maka shi da gaskiya muka karanta ku to sai aka maimaito karshen karshen bayani sai aka ce mu muka sabkan maka wanga littafi shine alqur'ani wal hikmata da hikima ita ce sunna haka malamai suka fassara ta hikima na ita ce sunna wa allamaka kuma Allah ya sanar da kai malam ta kun ta'lam abinda baka zan kana sanin shi ba ma kunta tadri mal kitab wa al iman a surata shura ko kenan Allah ya sanar da kai yace wa kana fadlillahi alayka azima to ka sani falalan Allah gare ka tana fara girma kenan nan ya bayyana can wani wurin cewa shi Allah shi ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayin alkur'ani mai girma da yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka maka wahayi zuwa gare ka na ruhan ruhan din nan alkur'ani ne min amrina yace ma kunta tadri mal kitab wal iman kai zaman baka san mi allahi ba baka san mi imani ba wa jaraka dallan fahada mala ibn kasir ya kawo wannan aya wajen fassara wannan wurin ina ganin man shi ma wani malamin tafsiri ya ina tunanin ibn kasir ya kawo shi wajen fassara wurin wannan wajen ka dallan fahada sai kawo wannan aya yace wannan aya fassara ce ga ƙarin bayani ne ga wannan cewa na same ka baka san shari'a ba na sanar da kai ce shine ce to wannan aya tana fassara wannan cewa na sa kai zama ma kunta tadari mal kitab wal iman kai zama baka san menene littafi ba menene alkur'ani ka zama baka san haka ba wal imani baka san menene imani ba ka zama haka walakin ja'alna nuran na habibihi man nasha mun sanya alkur'ani ya zama wani haske wanda muna shiryar da wanda muka so da shi min ibadina daga cikin babu zuwa karshen suratul shura sannan wani wurin Allah ta'ala ce nahnu naqussu alayka asara da qasas suratul yusuf kenan ko mu muke kissanta maka mahi kyawun kissa mahi kyawun kissoshi dan surti yusuf kissoshi ne ta kusa akwai kissoshin magana yan uwan yusufa akwai kissar maharkin sarki akwai kissar shi yusufan irin yadda ya yi mulkin garin da sauransu kissoshi ne daban-daban ya ce bi ma auhaina muna baka kissar ne dan abin da muke maka wahayi da shi na hadar qur'ani ya ce wa in kunna wa in kunta min qablihi lamanar gafiri ne wanda ka yi zaman kahin abuka wannan wahayin na alkur'ani ka yi zaman cikin wa'anda ba san wannan zancen ba kenan wannan aya uku so ta yusuf ba to kenan allah ya bayyana wuraren da ya sanar da manzan allah sallallahu alaihi wasu abubuwan da ya yi zama bai san su ba manzan allah sallallahu alaihi ya zama ba annabi ba ya yi zama yana tahiya yana tahannisi a cikin kadaituwa dan abubuwan al'adu na gari wanda bai jin daɗin su saboda Allah ya tsara shi da zai zama annabi za a ganin wani mutum ko in ce su annabawa dukkansu a tarihinsu mutanen kirki ne aka zaba cikin mutane aka annabtar da su duka annabawa ba annaba dan iska a ce can farko ya zama dan iska babu a ce dan daba ne da babu duk su sufofinsu sufofin gaskiya ne kenan sufofin annaba yin gaskiya ƙarya ta kori daga gare ce su ya taɓa yin ƙarya babu kenan shi shakihi a yau ya sani ko da za a yin annaba a yau za a ga kaddarta za a cigaba da yin annaba shi ne ba za a zaben shi cikin annaba ba za a zaben shi a yi annabi da shi zai san hanyar da ya kama ba hanyar allah ba ce allah bai hulla da irin wannan mutane bai ba su amana ta yi allah bai ba da amana shi ga mugun mutum ko sakaran mutum ko shakihin mutum ko ko shashasha ko zama da gari banza Allah bai bashi amana ta wanda bai tsare amana kai ne ba to ya zai tsare amana Allah saboda haka kenan ya kubar ta'ala Allah ta'ala na ba da labari an karamihi wa judihi yana ba da labari game da karamce shi minti biyar eh to kuma ka maka shiga shi aya ko da na dibi sharhinta sai na ga cewa in mun shige shi da wuya mu fita ana iya kwana ciki to kare mu kwana nan in yi so gobe mu sake karanta ta sai mu bi da tafsiri da rai da lahiya da iko abinda makaranta daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shi yahi bukatocin mu duniya da lahira Allah ka san bukatar kowa masu bara adda maza da mata Allah ka biya mu kowa bukatar shi ina roƙon Allah ya tsare mu wannan ƙasa ta mu ya farfado da kasuwancin yan kasuwan mu ma wanda suka mu hidima ga masallacin ga Allah saka musu da alkhairi ya bunƙasa arzikin su ya sa tsaro da tsaron idan shi ga dukiyoyin su muna roƙon Allah ta'ala karbi ibadodin ga azumin gari muke da addu'o'i da kiyar da karbi su matacin mu Allah ya ji kansa ya gafarta musu